Mai sauraro a kan mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da laifin mu zamani sunana Abba Isa Muhammad inda a ƙarshen makon nan da ya gabata na ziyarci yankin Na'ibawa da ke ƙaramar hukumar Tarauni a nan Kano kuma muka ci karo da wani labari wanda ke ɗauke da darasussuka da dama ga musamman mata da kuma maza da ke hawa baburan alele da sau musamman kuma masu zuwa yin siyayya domin dai samun riba ko kuma amfanin gida wanda aka samu wani direban alele sau da ake zargi ya yi wa wasu mata hikima ta hanyar kashe babur din nasa ya kuma sa su tura masa daga bisani ya arce da kayayyakin su na masarufi wanda ya ɗauko su daga kasuwar singa zuwa kan titin zaria road a nan jihar kano wanda kuma dubinsa ta cika bayan su waɗannan mata ya musu wayo ya tafi da kayan nasu suka yi tunani tare da an karar da jami'an 'yan sanda na na'ibawa game da wannan al'amari inda kuma a cikin jami'an 'yan sandan ne aka samu wani zakakuri karkashin jagorancin baturen 'yan sandan na na'ibawa csp csp sunusi jidda wanda wani jami'in ɗan sanda mai suna mudassir balarabe ya kwafe lambar da wannan adidai sau ke ɗauke da ita kamar yadda matar ta yi musu korafi ta kuma ba da lambar adidai sau bayan ta yi kyan kai ta ɗauki lambar baburin adidata sun wanda bayan ta sanar da wannan 'yan sanda ne shi kuma wannan jami'in ɗan sanda ya bazama har ta kai ga ya yi nasarar wato dakumo wannan mai baburin adidata sau kuma mun samu zantawa da shi kansa mai wannan baburin adidata sau da ake zargi ga kuma zantawar da muka da shi.
Ya sunanka? Sunana Muhammad Ahmad Muhammad.
Mazaunin wace unguwa ne?
Abuga.
Mene ne kawo kana?
Ana zargina da laifin sata na kuma aikata.
kamar yaya al'amarin ya faru kenan na taho da mata na ɗauko su daga kayansu daga hanyar bata mun taho sai na cin kawai na lalace a'a mai ta na sha na an shi kuɗin kayan ma'ai kuɗin aiki na zuba mai da shi kai dan dako ne a'a ai su ne to mun taho gadar lado kuma sai ba na ƙara wani babu sai ƙara joshin sai na ce musu su sauka mu tura sai suka ce to sai suka sauka sai suka tura ni ko da ma da yin tura ɗaya ce take tura nake sakin da gobe su bari bari in tura to da aka tura ne tashi ni kuma sai na tafi da kayan su ban tsaya ba to dama haka ku kai da su zaka tafi da kayan ka zo ka baya in ba mu gaisa su wani irin kaya ne fulawa ce buhu ɗaya taliya buhu ɗaya sai wasu in ya diddika haka da sauransu
da ka tafi da kayan ya kai da su na je akwai wani mai shago a unguwanmu da na bashi fulawar da taliya na ce ya saya ya ce min shi bai sayan kaya irin waɗannan a hannun mutane sai ce to ni dan kwana ne ya bani na ce ina da ɗan matsaloli na rayuwa shi ne bani ne mai karya to shi ne sai ce min to zai saya abin da ake sayar ita dubu goma sha uku da ɗari biyar sai ce amma tun da dai gashi a garin ta zo zai ban dubu sha biyu sai ya ce mishi to ya bani sha biyu sai ce taliya kuma dubu uku da ɗari tara sai ce zai saya dubu uku da ɗari biyar to sai ya bani dubu goma sha biyar da ɗari biyar abin da ya saya kenan to kan kuma kayan gabaki ɗaya za su kai na nawa eh wallahi ban san kayan sauran kuɗin kayan ba amma dai sauran da su da wanda ban sayar ba sai na ba wani makwabcin mu shago shi kuma nan bakin titi ajiya na ce da Allah wani aje man kayan nan zuwa saka zan zan dauka to ba kai tunanin sarowa su kai ba su ma su je su nemi halaliyar su eh za- za- zan iya kawo hakan na yarda cewa haka na yi tunanin gaskiya ne na tunanin haka to amma ne isa ka tafi musu da shi san zuciya so mutum na- mutane nawa ka taɓa yin haka Allah ya gani ya sani ban taɓa aikata irin wannan laifin tun da uwar ta haife ni to ya kuma aka zan yi samu shi da ko daga unguwanmu to ya aka yi ka fara wannan Allah ne ya kaddara haka ta faru don ban yi niyya aikata hakan ba hakan ta Allah ya kaddara ta faru kawai to amma babar din lalacewa ai koko dabara kai ne a da mai na jokin ai da muka fice ban matsala daga wurin magiran kafaitan nake to shi ne makon da sashin tsaya ne kuma sai na ƙara gaba Yawwa.
ka kyauta kenan ban kyauta ba gaskiya to yanzu ya za ka yi da su ga kayan suna an kama su sauran abin da babu a ciki sun lissafa saboda ina gudu kayan wasu sun fita sun zube a ciki to shi ne suka ce kayan su abin da babu yanzu dubu sha tara dubu sha tara da wani abu ne wanda babu kayan da suka ce wanda suka ce babu kayan su a ciki Mm. to yanzu biyan su za ka yi kayan koya za ka yi har dole ne tunda haƙƙin ne dole in biya su amma duk da haka ina neman afuwa ga hukuma a yi min afuwa domin arzikin manzon Allah A yi min- Kai- kai baka- ina da mata da yaya kuma tashin hankali na zama mata da yaya na su baka duba tashin hankalin da za su shiga ba ko sauki aka ba su duk wannan na kawo arena duk na kawo arena amma ina neman alfarma wajen DPO ya taimaka min ta arzikin manzon Allah dan daraja iyayensa to ai ba shi ne zai maka ba da shi ba shi ka ɗauka wa kaya ba ko Eh, gaskiya ne su da muka magana da su sun an tambaye su cewar suna so mu dan yi sulhu da su a nan ko ko a kai mu kotu sai suka ce su da kan suka suke so a basu haka kawai suka ce to ai ko an ba su kaya kayi wa ƙasa na laifin da ka ɗauka na na ke ta doka kasa gaskiya ne to ina neman asasauci daga bangaren mu.
to bayan kai Eh, da kai da wa kuke yin haka wallahi ban san kowa ba ana ga amfani a dai ba kullum nake hawa ba sai yi wannan buƙatar ta tazo a ko ɗaya ba haka bane ni direban mota ne ba direban a ce sau bane To amma me ya ji hankalinka ka gano kai wa mutum hikima ka raba shi da kayan kaddara ce ta ban taɓa aikata ba Allah wallahi ban taɓa yi ba to kai yanzu ba za ka taimaka yan sandan su yi bincike na gaskiya ba in to ai abin da na aikata shi zan faɗa masa na aikata kaga ba zan faɗa masa abin da ba aikata ba magana ta Allah yanzu ina kayan mutanen ka ce suna nan cikin sel a can aji a cikin kan kanta suna nan aji ka dawo musu da su.
eh an dawo da su to me yasa ka dawo da su saboda mun je da su yan sandan mun je an ɗauko su inda na kai su hoton wa ka gani gaban kai fadi hoton DPO saboda da ganin shi akwai gaskiya a jikinta sai kuma fa ni ban da gaskiya tunda ni na aikata laifi to dama haka ce take faruwa idan an haɗu da mai gaskiya da mara sai ma ko dole ne wannan ai ita gaskiya ɗaya ce da kinta sai bata kuma dole in ka aikata abu sai ka kuskuren ka tun a duniya wallahi wai da ka gan shi sara mai kai ko koya a aji ne gaba na yake ya faɗin da ban taɓa jin shi a rayuwata nan da Qur'ani ina ganin hoton shi na kalle shi tabbata shi wancan wallahi sai daga bana baki in ba haka ba kada Allah ya tani wurin lafiya To bayan mun zanta da shi su ma waɗannan mata mun zanta da su bayan an yi nasarar gano kayan nasu har ma kuma suka mana ƙarin haske game da yadda suka ce ya dinga musu nasiha da kuma ɓullo musu da hanyoyi wanda za su nuna cewar shi mutumin kirki ne kamar yadda suka bayyana. To me cikakken sunanki?
Sunana Hadiza Hassan Gada Tambarawa.
Menene ya faru?
Ito wannan bawan Allah ya ɗauko mu daga sun ga mun fito sun ga mun tsallako ya ɗauko mu zuwa Gada Tambarawa. Ya ɗauko mu drop. To mun zo gidan man sai ya shiga ya sha mai nan nan Kano layi. To da ya sha mai muka fito muna zuwa ƙarƙashin gada sai ya rika rike keken dai ko yana kashe mai oho dai sai ke cewa mai wai ba ya da kyau man sun yi mix ɗin shi da ruwa. Haka yake ce mana. Ya na ce to ko mu sauka mu tura maka. Ya ce mata ba su turi dai. Muka sauko ya ce ku sauko ku sauko muna saukowa sai sai in dan kama mishi sai na tura din da muka dan hauro sama kaɗan sai ya ce to je mashin din ya tashi sai muka sake hawa Dama ke kin iya tura a daidai sau?
a'a to ranar na koya ban taba yi ba Allah dai ya sanya na gani wai din da dai dare yayi dai bari in dafa mishi Misalin ƙarfe nawa ne?
lokacin bakwai da rabi za ta yi na dare shine muna zuwa gidan man kasan gadon lado kuma mu uku ne akwai wata mace da ya ɗauko ta na wani namiji zai hau sai ya ce kar ya hau macen ta hau budurwa ce he ta hau kusa da ni to ita na iba za ta je sai ya ɗauke ta ita sai ya ma- samu mata adede ta sahu zuwa nan na iba ita mu kuma sai ya ce mana mu tsallaka daga nan mu gangaro jikin katangan malam Aminu daga nan guri irin wai zai saman mana namu Shi waye ya ga shine a daidaita sahun dai sai ce mu daga nan guri din saboda nan haske da fitila da jama'a suna abin nan cikin duhu sai ce mu mu tsallako nan guri din in anan zai samu mana nan guri din nan ɗin ma ƙara mutuwa yi ko kuwa?
a a turi yake da man ƙasa muka sako mu muna tafiya a ƙasa shi kuma yana tafiya a yana tura shi da hannu muna tsallaka rawun din nan sai kawai ya ce ma wani ya dan dafa mishi kawai sai ya- sai ya dama shin ya gudu ni kuma na dau lambarsa Ko ya mantawa ne watakila yana zaton ko kuna ciki?
A'a, bai san ya san mana a ƙasa tunda har ya tsaida mana wani yan- wani mai washe din yake cewa baba ga fasinja na shi kuma ya arci kaga ko yana sane da Wanne irin kaya ne naku a ciki?
ita akwai na ta mama garin fulawa wannan buhu guda kayan provision ne na shago take saidawa ita Tallafi aka baku?
a a a a, da kuɗin ta dama take zuwa sare sare singa ta shiga kwari kuma ta siyo ma yaran ta sayayya ni kuma ina dinki nake zuwa nake dan sassaro kayan dinkin na shiga ni ma kwari na siyo su landin na fita na je sabon garin na siyo kayan zub zub to i na kwashi a dashi ma ke tura ki aka kiyo sari ko kwa sautu aka baki a ni kuɗi na ne na kwasa kuɗin adashi dubu ashirin mata malam amadi ta bani na kwasa to da na ɗan rage na bashin da ake bi na na tafi da ragowar kasuwa shi ne yana kashe wani kuma duk wannan saukar da muke yi sai na ɗau lambarsa shi bai sani ba duk saukar da muke yi ga lambarsa nan 6543 gwale plate number shi kuma adamawa yola 194 qa duk na riga na yi kodin ɗin shi na- ke a ina wannan tunanin ya zo miki to tunda muna ji gidan rediyo ga su nan kana kar kullum kana jin abubuwan da yake faruwa da wasu kai ma dole za ka ɗau izina.
yanzu akwai wani darasi da zaki gaya wa wasu su To dauka?
gashi mun ɗauka ne ‘yan uwana kuma su kula su kula ga yana macuta sun yawa kar wata ta ƙara yadda ko wani ya yadda wai ya ba ko ya bayar ko kuma a ce sauka sai dai ka sauka da kayanka ba wannan kuma.
wataƙila da ya tafi da kayan yaya kenan A to da matsala tun da dai dole in biya mutane kuɗin adashen su ya riga ya tsoma ni a bala'i ka gani.
ina hajiya mai goyo a suna Sunana Hadiza Hashim, mazauniyar wannan gari ce gadar tambarawa.
to menene ya faru To, mu dai ya ɗauko mu a Singa, ya za mu zai kai mu gadar tambarawa. Sai ya zo gidan man na nan Kano laye. Shi ne ya ce mamu ya sanya mai. Bayan ya sanya mai sai ya taho. Yana towa sai ya fara a daidaita saman ta fara girgidi. Sai ya ce ai an zuba ma man ruwa. Da mai ruwa aka zuba mai. Sai uwata ta ce au shi ma gidan man ana zuba ruwa suna zuba ruwa sai ya ce a suna yi mana. Sai muka ce ta ce kai amma ba mu ji daɗi ba. in dai ya fara faɗa yana cewa a daidaita tsahon shi sabo ne sun mashi sun mai sun lalata mishi a daidaita ko kun ga alamar sabo ne babur din i sabo ne shine sai ya uwata ta ce to bari mu tura maka farko shi ya fara cewa mu sako zai tura ya fara tura ya fara tura ya uwata ta ce to bari mu kama ma sai ya ce a'a kada a zamo abin kallo a ga mata suna turi to ya fara tura ya fara tura can he ta tashi sai ya ce to ku zo ku hau muka hau muka ƙara yadda da shi to yana ta ɗan yi mamu nasiha yana kwatanta mamu dai abubuwa wace irin nasiha yake muku na farko ya ce mamu ku mata ne ku daina shigar dare yaro na ma ya ce ki lullube shi saboda sanyi ina da goyo ne ina da goyo to da yaya kuma kika tura babur din da ya kika rike yaro ni rike yaron ne sannan ƴar uwata ita kuma ta ci gaba da tura shi ta tura ne a daidaita sahu to shine yake sai mu nasiha yake cewa mata ku ba ku da ma- mm, Hausawa kuna da tawakkali in an muku sata su yare in an musu sata da lo- da sun duba suka ga ba kayan sai su haɗa su so mai sun wuce kenan amma ku kuna da tawakkali sai na ce ne to ka yadda imanin ka ka rike dukiya ne to ku da ya gaya muku wannan magana ya kika ji a jikinki wallahi ko kaɗan mu mun ɗauka ma mutumin arziki ne saboda nasihar da ya mama akan mu daina fitar da- mu daina fitowa da da daddare muka ce dama ba mu fita yanzu ma matsala ce aka samu ke wanne irin kaya ne naki a ciki ni akwai buhun fulawa akwai katan ɗin taliya sannan akwai su madara su magi irin ɗan awo ɗin nan da kuma shadda da na siyo ma yara na ta maulidi da paperless da dai duk karikitai dai haka su batir gaba ɗaya kayan naku zai kai na nawa in to ni dai da zan tafi dubu hamsin da kuɗi ne cikin jakata na tafi da su
to yanzu wannan kaya da a ce ya tafi da su fa yaya kina Ito, gaskiya ban ji daɗi ba saboda ni dai har ga Allah har asibiti na kwanta ma yadda aka yi man ƙarin ruwa leda hudu. Dan ina can ma jiya bayan mun zo nan an kawo report mun taho ƴan uwata na ta kuka mutane na jin ta tana cewa 65 ko gwale. Ni kaina ban san me take faɗi ba. Na ji tana ta faɗi tana ihu tana kuka ta ɗora hannu bisa kai.
bayan ya gudu da kayan ku wani Bayan- mataki kuka ɗauka Bayan ya gudu kayan shine ƴan uwata ta ɗora hannu tana kuka. Tana 65 ko gwale. Ni ma nan ne na ankara da cewa lambar ce ta ɗauka. to me a daidaita sahun da ya ɗauko mu muka bi shi muka ta yawo da shi har karfe tara na dare ba a gan shi ba tun bakwai da rabi muke yawo har tara na dare da me a daidaitan to da tana ta kuka ta ƙi yin shiru sai ya ce wai me take ta faɗi haka yana ce sai ta ce lambar shi ce na ɗauka sai ya ce to bari in raka ku wata police station wadda suna da taka tsantsan a kansa an sama mutum yancin shi ko da ba aikin su bane sai muka ce to ina ne sai ya ce na'ibawa muka ce to ka kai mu tana ta kuka ya zo ya kawo mu wannan police station ta na'ibawa kuma cikin ikon Allah wanda mu ba mu sa rai ba ma sai gashi cikin ikon Allah kwana ɗaya sun gano mu kayan mu an gano mai a daidaita sahu yanzu wani darasi kenan kika ɗauka game da wannan al'amari Eh gaskiya ni dai ina ma mata ƴan uwana tunda mata suke yi ma wannan abun masu adaidaita sahu. Duk wadda za ta hau adaidaita sahu ta tabbatar da ta fara ɗaukar lambar ba tare da ta sani ya sani ba. Ta dawo ta ɗau lambar sannan su koma su yi magana ta shirya kayan ta ciki. Kuma duk wadda mai adaidaita sahu ya ce masa ta fito to kada ta fito sai dai ta fito da kayanta. Saboda an ma mace ba ba mu kaɗai aka yi mawa ba.
idan tsotsai ya faɗa wa wata yanzu ta ji mu cewar an taɓa mata irin haka misali me ya kamata ta yi ito abin da ya kamata ta yi ta garzayo ta taho wannan police station ta na'ibawa saboda ba pol- police station kowace za a iya yi maka wannan adalcin da bincike kuma da suka tausaya ma mata suka yi mamu wannan adalci ba karamar daɗi muka ji ba kuma mu ba za mu mance da wannan police station ta na'ibawa ba yanzu ina kayan naku ga su nan an kawo mamu su ga su nan duk mun shiga mun dudduba wasu sai dai ya yi amfani da wasu ne To mun kuma tuntuɓi kakakirin da na 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna wanda ya tabbatar da faruwar wannan al'amari kuma ya shaida mana cewar a wannan baturen 'yan sanda ya yi namijin kokari kuma da zarar ya yi bincike daidai gwargwado zai rika al'amarin ga sashen binciken manyan laifuka na State CID domin dai faɗaɗa bincike. Idan kuma hali ya yi nan gaba za mu je ta bakin shi kakakirin da na DSP Abdullahi Haruna domin ya mana ƙarin haske game da wannan mai babaran adaidaita sau da kuma irin binciken da suka yi. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin bada zamani da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba.